الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل, وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a sha daya ga watan rajab hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1441 wanda ya dace ma shida ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na ashekul imam abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am wai misali tambayar dan uwa menene iddar mace mai ciki idda ta saki ko kuma idda ta mutuwa wadda ake kiranta da suna ta kaba misali mutum ne Allah ya masa rasuwa ya bar matarsa da ciki idda ta mace mai ciki tuntuna Allah ya bayyana mana a cikin suratul talaq wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahun ubangiji ta'ala yace mata masu ciki ajalin gama iddar su shine haife cikin su sawa'an idda ta saki ko kuma idda ta mutuwa kamar yanda subai'a al-aslamiya Allah ya kara mata yadda mijinta Allah ya masa rasuwa tana da ciki lokacin da ta haife cikin ta yi kwalliya sai wani daga cikin iyalin gidanta ya ce a maganar kwalliya ai bata taso ba ina kika gama idda ta ce ai ta ta gama ashe a tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye aka je aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya tabbatar da cewa ai tuntuni ta gama idda to dan haka mace mai ciki idan Allah ya ma mijinta rasuwa kafin ma a je a binne shi in ta haife wannan ciki ko barin shi ta yi to ta gama idda an gane ko haka mai ciki idan aka sake ta da zaran ta haife wannan ciki to ta gama idda kuma kafin ta haife wannan ciki yana iya dawowa da ita amma matukar ta haife cikin to ta masa nisa idan suka daidaita sai ya sake biyan sabon sadaki sannan a daura aure in da sauran kome tsakaninsu na'am abinda malamai suka bayyana game da shafar kunne mutum ya sanya yatsotsin shi manuniya a cikin kofar kunne sannan su kuma waɗanda suke al'ibaham su kuma da su ne mutum zai shahi bayan kunna zai shafa gaba ɗaya kenan duk yanda ya sauƙaƙa dai haka mutum zai shafa na'am to ita wato la'alla abinda take fa'idantarwa shine wato attaraji ita kuma laita attamanni an gane ko ma'anar bambancin kamar kusan kaɗan ne tsakanin attamanni da attaraji in aka ce attamanni shine guri attaraji shine wato kwaɗayin abu kamar yadda can ubangiji ta'ala yake cewa la tadri la allallaha yuhdisu ba'da zalika amra kenan ita laita litamanni ita kuma la alla litaraji amma in ta zo kamar a cikin wato maganganu na Allah subhanahu wata'ala ko a cikin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to tana fa'idantar da abu ne wanda yake tabbas kamar yadda ita ma a sa haka take fa'idantarwa amma dukkansu suna daga cikin annawasi ita laita da la'alla na'am da kai ta wajen me? wai misali mutum ya auri wadda ba musulma ba ba yahudiya ko ba nasariya ya auri kirista wai ranar lahadi ya kai ta coci baya halatta an gane ba haƙƙinta ba ne ba yin haka kuma ya taimaka mata akan ɗaukan zunubi da ƙetare iyaka Allah ya halitta masa ya aure ta domin ya yi ƙoƙari ya ceto ta daga cikin halaka ma'ana ya musuluntar da ita amma ya kai ta coci ya dawo da ita wannan ai kamar ya ƙara ingiza ta ne na kan cewa ta yi ta ci gaba da yi an gane ku don haka baya halatta kuma baya daga cikin haƙuƙuwanta darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato muna da cikin kitabul jihadi wasiyar kuma mun tsaya ƙarshen wato babi na 95 baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa muminai wato za su yaki turkawa wasu turkawan ake nihi su ne kenan turk magul an gane ko turk magul wanda kar mu manta wato bayani ya gabata cewa kasarsu a yau wato tana arewacin wato tana yammacin china kuma tana arewacin kenan hind ita ce kenan wadda ake kiranta da turkistan turkistan ita ce kenan kasar wato turk magul a yau kenan suna yammacin china kuma suna kudancin wato suna arewacin hind wanda kasancewar sun samu wannan lakabi da ake ce musu a turk lokacin da zulkarnain zai yi wannan katanga wadda allah ya kisanta mana a cikin suratul kahf na jama'ar da suka nemi cewa za su biya shi ya yi katanga wadda zai sha makance tsakaninsu da ya ajujo ma ajuji domin sukan ƙetaro sukan zo su yi musu banna inna ya ajuja wa ma ajuja mufsiduna fil ardi fa hal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum radma to a lokacin nan zulkarnain da yayi wannan katanga to su kuma lokacin nan suna ciki sai aka bar su don haka ake kiransu kenan turk an gane ko ai minatark ne ma'ana an bar su kenan bayan su ya ajuje wa ma'ajuj an sha makance tsakanin su da duniya kenan ƙetarowar da suke a wannan yanki to su kuma kasancewar dama 'ya'yan amminsu ne duka ma'ana 'yan maza biyu suke da su ya ajoji wa ma'ajoji da su waɗannan wato turk magul wanda shine a nan muka malam ya zo mana da hadisai guda biyu a ƙarƙashin baban wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bayyana mana sifofinsu ɗaya bayan ɗaya farko hadisin amr ibn tagli Allah ya kara masa yadda na faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna min ashirati sa'a manzon Allah ya ce lalle yana daga sharɗa na alkiyama ma'ana alamomi waɗanda ke nuna kiyama ta kusanta maza Allah ya ce an tuƙatilu ƙauman yanta ilona ni'alar sha'ar maza Allah ya ce shi ne da za ku yaƙi wasu jama'a waɗanda suke takalma na gashi an gane ku takalminsu takalmi ne wanda yake na gashi haka galibin rigunan da suke sanyawa wato su ma na gashi ne kamar yadda yake cikin wata riwaya wato ingantacciya kamar yadda hadisin yake cikin sahihu muslim riwaya ta abu huraira Allah ya kara masa yadda maza Allah yake cewa la taqumu sa'atu hatta yuqatila almuslimuna turk maza Allah yace kiyama ba za ta tabbata ba har sai an kai lokacin da musulmi suka yaki wato turk magul qauman wujuhuhum kalmajanni maza Allah yace mutane ne wanda fuskokinsu maza Allah ya ce tamkar wato garkuwa yake suke lafazin majan jam'i ne na mijan an gane ko asalin mijan wato an ciro shi ne daga junna mimun ɗin kenan za'ida ce mijan garkuwa an gane jam'in shine majan shine yake cewa wujuhuhum maza Allah ya ce fuskokinsu kalmajani wato yadda ka san garkuwa haka suke ma'ana kenan fuskar su da'ira ce ba wani tsawon fuska ba gare su yadda ka san faifai haka fuskar su take almudraqa maza Allah ya ce tamkar garkuwa wadda take abin sanya ma kirgi an sanya mata kirgi kuma an ƙara tsorin kirgi an yi gaman kirgi yadda kuma kumatunsu ya taso shine maza Allah sallallahu alaihi wasallama yake kamantawa da garkuwar da aka sa mata kirgi saboda tana da wasu abubuwa waɗanda suke kamar misali luddi a jikinta kenan wanda suke tasowa haka in ka ga hoton mayakansu za ka ga garkuwarsu haka take shine sai ya ce yalba suna sha'ara maza Allah ya ce sukan sanya gashi kenan tufafinsu na gashi ne sai ya ce wayan shuna fi sha'ar kuma suna tafiya a cikin gashi ma'ana takalmansu na gashi ne galibin kenan takalmansu na gashi ne kuma kayan jikinsu na gashi ne shi ne a nan wato manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a hadisin da malam ya zo da shi shine ya ce inna min ashirati sa'a lalle yana daga alamomi na alkiyama an tuqatilu qauman manzan Allah ya ce shine da za ku yaki wasu jama'a yanta iluna ni'ala shar waɗanda suke sanya takalma na gashi sai ya ce wa inna min ashirati sa'a lalle yana daga cikin alamomi na alkiyama an tuqatilu qauman shine da za ku yaki wasu jama'a su ne dai maza Allah ya ce irabal wujuhi wato masu fadin fuska ka anna wujuhahum almajanul mutraqa ko kuma mutarraqa an gane ko wato ka ce fuskokin su garkuwa ce wadda take abin sanya ma kirgi haka garku wannan fuskokinsu suke kenan da'ira ce fuskar su kenan kewaye ne yadda ka san faifai haka yake sannan hadisi na biyu a baban manzo Allah yake cewa la taqumu sa'a hatta tuqatilu turk kiyama ba za ta tabbata ba har sai kun yaki turkawa sigar al'ayun manzo Allah yace masu kankanan idanu an an gane ku idanunsu kankana ne sannan kuma humrar wujuhi manzo Allah ya ce suna da jajayen fuskoki humrar wujuhi wato masu jajayen fuskoki zulfal hunuf manzo Allah ya ce kuma suna da kankanan hanci ma'ana karan hancin su gajere ne kuma hancin ya dan dakushe yayi fadi shine ake cewa zulf jam'i ne na azlaf azlaf kamar yadda in ka ce gulf jami'i ne na aglaf idan aka ce zulf aglaf wanda yake mai gajeren hanci kenan kuma hancin ya dan kwanta shi ne ya ce zulfar unufi maza Allah ya ce masu kankanan hanci masu gajerun hanci sai ya ce ka anna wujuhahumul majanul muqraqa maza Allah ya ce fuskokinsu ka ce garkuwa ce wadda take mai kirgi ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعال نعالهم الشعر maza Allah ya ce kiyama dai ba za ta tabbata ba sai kun yaki wasu jama'a wanda takalman su manzan Allah ya ce gashi a takaice wannan kuma ya wakana a zamanin daula umawiya wanda a zamanin muawiya Allah ya kara masa yadda wato wani amil na mu'awiya ya turo ma mu'awiya cewa Allah ya kara masa yadda cewa ai ya je ya yaƙi wato turkmabur kamar yadda wato hadisin yana cikin almusnad na abu ya ala almausili shine wato hadisin mu'awiya ibn kudaish yake cewa na kasance abun mu'awiya ibn abi sufyan Allah ya kara masa yadda lokacin da takarda ta zo masa daga gun wani gwantansa yana ba shi labarin annahu waqa'a waqa'a biturk wa hazamahu cewa ai ya kai ma turkawa magul ya kai musu farmaki na yaki kuma ya karya su ya fatattake su ya samu ganima mai yawa ya turo ma mu'awiya wannan takarda yana ba shi labari a lokacin nan fagari ba mu'awiya tumin zari mu'awiya ya fusata a sababin wannan labari da ya kamasa a lokacin nan mu'awiya sai ya sa aka rubuta takarda a maida masa amsa mu'awiya ya ce kada fahimtu mimma kulta ma katalta wa maganimta yake cewa na fahimci abin da ka faɗa kuma na ji bayaninka cewa ka fatattake su kuma ka samu ganima mai yawa shi ne sai ya ce fala a alaman na ma'utta li shay'in min zalik wala qataltahum hatta ya atiyaka amri yace daga yau yace kar in sake jin ka je ka fada su kayayake su sai umarni na ya zo maka a lokacin nan muawiya ibn kudai sai yake cewa qultu lima ya amiral mu'minin nace ya amiral mu'minin saboda mai saboda mai karya koma ya karsu qala sai yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu yace domin naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na faɗa la tadhaharanna turku ala al-arabi hatta tulhika habi manabi banabiti shi manzon Allah yake cewa lalle ne turk magul za su yaƙi larabawa su fatattake su sai sun wato sai sun riskar da su zuwa wani wuri wanda ke da wani tsoro wanda ake kiran shi a shi tsoro ne wanda yake na ciyawa wanda yake mai kanshi wanda yana cikin jaziratul arab ma'ana duk laraba wanda suke cikin yankin sha to sai sun fatattake su gaba ɗaya sai sun tattara su can shine sai yace fa ana akrahu qitalahum lidhalik muawiya yace saboda haka yace nake kyamar yakarsu to haka hadisin abdullahi ibn buraida wanda karmu manta mun yi bayani akan shi a sati da ya gabata wanda yake cewa ina zaune a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na ji manzon Allah yana faɗa yana cewa inna ummati yasuquha qaumun iradul awjuhi sigarul a'yuni ka anna wujuhahum al-hajfu maza Allah ya ce lalle al'umma ta wasu jama'a masu faɗin fuska masu ƙanƙanan ido wanda fuskokinsu maza Allah ya ce tamkar garkuwa ce wato za su yaƙi al'umma ta maza Allah sai da ya maimaita su uku yace hatta yulhiquhum bi jaziratil arab wato sai sun hada su da jaziratul arab ma'ana sai sun kawo su gab da makka da madina maza Allah ya ce amma sabiqatul ula fayanju man haraba min wato karo na farko da za su kawo ma muminai dauki maza Allah ya ce duk wanda ya gudu daga cikin jama'a to wannan zai samu tsira duk wanda ya gansu ya gudu duk wanda ya gudu maza Allah ya ce zai samu tsira sai ce wa amma saniya ya ce amma farmaki na biyu da za su kawo fa ya haɗi ku ba'adun wa yanju ba wasu daga cikinku za su hallaka wasu kuma za su tsira wa amma sadisa fa ya tsali muna kulluhum man baƙiya min duk waɗanda suka rage daga cikin ja al'ummata a wannan lokaci ya ce to gaba ɗaya idan suka tarra su za su hallakar da su gaba ɗaya za su hallaka sahabbai a lokacin nan abdullahi ibn buraida da sauran sahabbai suka ce manhum ya rasulullah su wane ne waɗannan mutane sai yace hum turk yace su ne turk magul manzo Allah sai yake cewa amma wallazi nafsi bi yadi rantsuwa nake da ubangijin da mallakar rayuwa ta ke hannunsa la yarbiqunna khuyulahum ila sawari masajidil muslimin maza Allah ya ce wallahi sai ya kai dawakansu suna ɗaure su a jikin gimshikan masallatan musulmi kaga ko yaƙi kenan al'amari ya yi al'amari har a kai lokacin da dawakansu za su kawo a cikin masallatai na musulmi a jikin gimshikai za su ringa ɗaure dawakansu to don haka tun lokacin da shi buraida wa abdullahi ibn buraida tun lokacin da mahaifinsa kenan buraida ibn al-husayn da ya ji wannan daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama baya rabuwa da raƙumma biyu ko uku da duk kayan bulaguro da salka komai a shirye yake saboda in ta yi daren kuri ya gudu saboda jin wannan abu da ya ji daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wato na bala'in waɗannan mutane wanda mutane ne fa lokacin da a cikin shekara a cikin karni na shida karni na bakwai shekara 650 lokacin da suka mamaye wannan gaba suka ringa yakar musulmi bayan sun gama dukkan wannan yanki ba inda ba su shiga ba ba inda ba su shiga ba har sai da suka kwace birnin sham gaba ɗayanta wanda da a hannun musulmi yake duka gaba ɗaya sai da suka amshi don haka al'amarinsu al'amari ne mai tsanani mutane ne waɗanda suke masu tsananin yaki wanda kuma a ƙarshe da yawa daga cikinsu an samu sun musulunta sun shiga cikin musulunci kuma Allah ya taimaki musulunci da su saboda ta hanyar su aka yaƙi garuruwa da dama har ya kai musulunci ya kutsa ya shigo Urabba tunda su ne daga cikinsu ne aka kama lokacin waɗanda suka musulunta aka ce wani aka buɗe al-Qustantiniya Qustantiniya ita ce daula ita ce hedikwata ta wato sarkin rumawa to shi ne a nan a takaice dai malami zo mana da waɗannan hadisai guda biyu wanda bayanin ya gabata wanda al'imamu nawawi allah ya ji kansa yake faɗa yake cewa da idan shi ya ce ya gansu kuma yadda manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya siffanta su lokacin da suka shiga bagdad kenan a lokacin yakin tatar wanda suka shiga bagadad suka yi kashe sarkin suka yanka malamai duk wani wannan sai da suka yanka sun kashe mutane sun wuce a lissafa bannar da suka yi banna ce wadda ba a taɓa ma musulunci wannan banna ba wanda sai a lokacin wani sarki shine al-muzaffar to shine ya yaƙe su a lokacin nan har ya kai sun kusa shiga masar lokacin da ya yaƙe su a wani karo da aka yi a ainu jalut a nan ne allah ya ba musulmi kalaba suka karya su aka fatattake su za mu tashi babi na gaba ƙalar musannifu rahimahullahu ta'ala babu kitalin lazina yanta'iluna sha'ar قال حدثنا علي بن عبد الله وابن المديني قال حدثنا سفيان هو بن عيينة الهلالي المكي قال الزهري هو بن شهاب عن سعيد بن المسيب هو المخزومي عن أبي هريرة هو عبد الرحمن بن سكر الدوسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما كأن وجوههم المجان المبرقة قال سفيان وزاد فيه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية سجار الأعين زلف الأنوف كأن وجوههم المجان المبرقة malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa muminai wato za su yaƙi wasu jama'a waɗanda suke sanya takalmi na gashi gane ko takalmi na gashi ma'ana kenan fatar an je ne amma da gashi a cikinta kenan haka takalmansu suke takalmansu gashi ne wanda kuma in ka diba su waɗannan yanki daman galibin kayansu haka ne saboda yanki ne wanda yake mai tsananin sanyi duk abin da ya shafi wannan yanki na rasha to yanki ne wanda yake yana da tsananin sanyi malam sai ya zo mana da hadisin abu huraira allah ya kara masa yadda daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam wanda hadisin daman ya gabata a baban da ya wuce manzon allah yake cewa la taqumu sa'a kiyama ba za ta tabbata ba hatta tuqatilu qauman manzon allah yace sai kun yaki wasu jama'a ni'aluhum sha'r manzon allah yace takalman su na gashi ne wala taqumu sa'atu kiyama ba za ta tabbata ba hatta tuqatilu qauman manzo Allah yace sai kun yaki wasu jama'a ka anna wujuhahumul majanul mutraqa huskokin su manzo Allah yace ka ce garkuwa ce wadda take mai kirgi a jikinta an gane ko ma'ana kenan fuskar su ron ce kenan da'ira ne haka sannan kuma suna da kumatunsu sun dan taso قال سفيان سفيان ابن عيينة yake cewa wazada fihi abu zinad wato abu zinad shine abdullahi ibn zakwan yake fada daga al'a'araj wato shine abdurrahman ibn hurmus daga malaminsa abu huraira Allah ya kara masa yadda riwayatan wato daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lafazin riwaya siga ce daga cikin siyagun rafi bi ma'ana ai anin nabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a wata hanya shine kamar yadda alhafizul iraki yake cewa wa qawluhum yarfa'uhu yablughu bi riwayatan yalmihi raf'un fantabi idan ka ji sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da hadisi sai ya ce riwayatan to wannan lafazin riwayatan daidai yake da anin nabi sallallahu alaihi wasallam shi ne ya ce riwayatan wato daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya siffanta su ya ce sigar la'ayun wato su waɗannan jama'a manzan Allah ya ce suna da ƙanƙanan idanu zulfan unuf kuma suna da wato gajerun hanci an gane ko karan hancin gajere ne kuma hancin a ɗan dakushe yake ka anna wujuhahumul majanul mutraqa maza Allah yace huskokin su tamkar garkuwa wadda take mai kirgi haka huskar su take sune dai turk magul kamar yanda ya gabata a wancan hadisi don haka kenan wannan malam ya ƙara wani babi na musamman domin dai yana daga cikin sifarsu kenan ga nau'in takalmansu takalmansu takalma ne na gashi kuma galibin kayan da suke sanye da shi a jikinsu shi ma gashi ne kamar yadda riwaya take cikin sahihu muslim wanda wannan alama ce daga cikin alamomin da suke tabbatar da gaskiyar manzanci da annabta ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin al'amari ne kafin ya wakana manzan Allah yake ba da labari wanda kuma wannan al'amari gaibu ne sanin gaibu ku baya kasancewa sai ta hanya ɗaya-ɗaya shine hanyar wahayi kuma kamar yadda ya ba da labarin haka al'amarin ya tabbata babu man saffa ashabahu inda lahazimati wa nazala an dabbatihi fastansar قال حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا زهير وابن أبي خيثمة قال حدثنا أبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي أنه قال سمعت البراء وابن عازب رضي الله عنه وسأله رجل أكنتم فررتم يا أبا أمارة يوم حنين قال لا والله ما والله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه خرج شبان أصحابه وخفافهم وخفافهم ولكنه خرج شبان أصحابه وخفافهم خسرا ليس ليس بسلاح فأتوا قوما رماة جمع هوازن وبني نصر ما يكاد يسقط لهم سهم فرشقوهم رشقا ما يكادون يخطئون فأقبلوا هنالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته البيضاء وابن عمه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يقول به فنزل واستنصر ثم قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب ثم صف أصحابه wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato game da shugaban da ya jera wato jama'arsa inda hazima lokacin da suka samu karaya lokacin da aka samu karaya a fagen hama shugaba ya tattaro jama'arsa ya ƙara jeras domin a koma karawa wa nazala an dabbatihi wato ya sauka gabarin dabbarsa fastansara ya nemi taimako da agaji na ubangiji subhanahu wata'ala shine ya ce babu man saffa ashabahu baban da ke bayani game da wato jagoran da ya jera wato jama'arsa inda alhazima lokacin da aka samu karaya a fagen fama wa nazala an dabbatihi ya sauka gabarin dabbarsa fastansara ya nemi taimako da agaji na ubangiji subhanahu wata'ala akan makiya shine anan malam ya zo da hadisin abu ishaq amru bin abdullahi sabi'i Allah ya ji kansa yake cewa naji albara'u bin azib Allah ya kara masa yadda lokacin da wani mutum yake yi masa tambaya ya ce a kuntum farartum ya aba umara ta yau mahunai abu umara kinaya ce ta albara ubuna azim shine yake ce masa ya aba umara wato ya kai aba umara wai shin haka ne kun juya baya da gudu kun gudu a ranar yakin hunayin wanda yakin hunayin an yi shi a shekara ta takwas da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya biyo bayan fathu makka ƙwada sai yake cewa la wallahi ya ce a'a rantsuwa nake da ubangiji na ba mu juya baya ba ya ce ma wallah rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bai juya ma kafirai baya walakin na kharaja shubanu ashabihi wa khifafuhum hussaran ya ce sani dai matasa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa khifafuhum wato da yaransu an gane ko lafazin khifaf shi ma suna ne wani lakabi ne wanda yake na matasa idan aka ce shubban jam'i ne na sha ka ce shubban ko ka ce shabab ko ka ce shababa shine yake cewa bi shubbanin ya raunar qatl majdan shine yace khar walakinahu kharaja shubanu ashabihi yace matasa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa khifafuhum da yara waɗanda suke samari sune suka fito fagen daga hussaran wato a tsiraice ba tare da makami shine yace laysa bisila yace babu wani makami tare da su domin kasancewar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace makka da yaki to ya samu jama'a masu yawa a lokacin nan suka ringa zawwa suna musulunta kuma duk waɗanda suka musulunta galibin su suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka wuce aka tafi yakin Hunain wanda kuma a wannan yaki sai da manzon Allah ya fita da sama da soja dubu goma sha biyu yakin da ba a taba fita da wani adadi mai yawa kafin shi in ba wannan ba to mafi yawa wasu sai suka tafi ba makami kuma galibin su matasa ne shine yace hussaran ma'ana kenan suka tafi a tsiraice laisa bi sila ma'ana babu wani makami tare da su fa'atau qauman rumatan jam'a hawazin wa bani nasr suka je suka samu wasu jama'a waɗanda suke gunnan halibin kibiya lafazin ruma jam'i ne na rami rami shine wato mahalibin kibiya fa'atau qauman rumatan suka je suka samu wasu jama'a wato mahalba shine kenan jam'a wato badal ne na kauman kenan su ne taron hawa zinawa da su da banu nasir suka je suka samu wannan jama'a ma ya kadu ya sukudu lahum samu wanda mutane ne saboda kwarewa a wajen harbin kibiya kibiya kalla ne wato ta faɗi kasan wanda bai kware ba wajen zaro kibiyar ma kafin ya dana kafin ya dana sai ta kubce ta faɗi to su kalla ne kibiya wato ta kuce ta faɗi daga hannunsu shi ne ya ce ma ya kadu ya sukudu lafin sahamu ya ce kibiya ba ta kusanta ba da za ta saraya ta faɗi daga hannunsu saboda sun ƙware a wajen harbin kibiya suna ɗaukowa kawai ɗanawa za su farashe ƙuhun suka ringa harbinsu rashkan harbi ma ya kadu na yi kuɗi wanda kuma ƙalla su kuskure duk kibiyar da suka halba galibi sai ta kai inda suke bukatar zuwanta wanda karmu manta bayani ya gabata kibiya tana ɗaya daga cikin manyan makamman yaƙi a wancan lokaci don haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce na cikin sahihu muslim yake cewa duk wanda ya koyi halbin kibiya sannan ya watsar ya daina manzan Allah ya ce baya daga cikin mabiyana ba ni ba shi to su mutane ne waɗanda sun ƙware a wajen harbin kibiya in suka halba ƙalla ne kibiya su take kuskurewa to suka samu waɗannan matasa sahaba maza Allah sallallahu alaihi wasallama suka ringa musu ruwan kibiya bi za a yi fa aqbalu hunalika ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam a wannan lokaci sai suka gabato ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka juyo baya da gudu suka taro zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala bagalatihi albayda a lokacin nan manzon Allah yana kan fara alfadararsa wa bunu ammihi Abu Sufyan ibn al-Haris ibn Abdul Muttalib wato dan ammin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Abu Sufyan ibn al-Haris ibn Abdul Muttalib yaqudu bihi yana janye da ita wannan alfadara ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana rike da zamunta fa nazala manzan Allah sai ya sauko daga kan alfadarai wastansara ya nemi taimako da agaji na Ubangiji subhanahu ta'ala bayan manzan Allah ya jimki ƙasa wato ya watsa musu wanda wannan ƙasa da ya jimka ya watsa sai da Allah ya sadar da wannan ƙasa zuwa dukkan wani ido da duk wani hanci na kafiran da suke wannan fagen daga shine can Allah yake cewa wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah harama wa liyubli almu'minina minhu bala'an hasana shine yace fa nazala manzon Allah ya sauka daga kan alfadarai wastansara ya nemi taimako da agaji na ubangiji dama Allah ya faɗa wa man nasru illa min indillahi alazizil hakim nasara wato bata zamanto ba face daga gun Allah take wanda yake mabuwayi kuma wanda yake ma'abucin hikima don haka duk mai neman galaba akan makiya to dole ya koma zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala sun maƙala sannan manzan Allah sai yake faɗa yake cewa anan nabiyu la kazi ya ce ni dai annabin Allah ne la kazi wato ba tare da wata ƙarya ba kenan magana ce ta gaskiya ana bunu abdul muttalib kuma ni da ne na abdul muttalib anan manzon Allah ya danganta kanshi zuwa kakansa amma mahaifinsa shine abdullahi kakanshi shine abdul muttalib dan haka kaka matsayin uba yake an gane ko kana iya ƙetare mahaifinka ka danganta kanka zuwa kakanka amma kar ya zamanto don kyamar mahaifin an gane ko don kyamar mahaifi akwai wanda in mahaifansa masu ƙaramin ƙarfi ne sai ka ga yana jin wato nauyin ma wai a ce shi dan wane ne wal iyazu billahi shine yace anabnu abdul muttalib manzo Allah yace ni da ne na abdul muttalib sun masaffa ashabahu sannan manzan Allah sai yi jera sahabbansa ya sake jera su domin a koma a sake kai dauki saboda shi sahu abu ne daidaita sahu abu ne wanda yake wajibi musamman a fagen daga yana daga cikin abin da wato yake kawo sababi ne na samun galaba akan abokan gaba don haka ubangiji ta'ala yake yabo da jinjinawa akan masu daidaita sahu a fagen daga إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص kenan ba a so a ga wato sojoji su zamanto wato kara zube haka ba tsari kenan jerawa ake salo wanda yake na yaki shine yace sun masaffa ashabahu sanan manzon Allah ya koma jera sahabban shi wanda kuma daga baya ubangiji subhanahu wata'ala ya ba muminai galaba akan waɗannan kafirai an fatattake su an samu ganima mai yawa wanda kar mu manta bayani ya gabata sababin abin da ya janyo karaya shine sanya wani jiji da kai da aka samu wasu daga cikin muminai suka yi suna ganin cewa kafirai a yau wankin hula ne wanda ba zai kai su hantsi ba suke cewa in dan karancin adadi da karancin tanadi a da ake rinjayar mu suka ce to a yau ba za a rinjaye mu ba saboda soja kusan dubu sha biyu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita da su wanda yakin uhudu kwata-kwata manzan Allah duka adadin sojojin shi mutum dubu uku ne babu du'a alal mushrikina bil hazimati wal zalzala قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى قال حدثنا هشام هو ابن أبي عبد الله الدستوائي عن محمد هو ابن سيرين عن أبيدة هو ابن عمرو السلماني عن علي رضي الله عنه أنه قال لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا شغلونا عن صلاة الوسطى حين غابت الشمس قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان هو ابن سعيد الثوري عن ابن ذكوان هو عبد الله أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في القنوت اللهم أنج سلمة بن هشام اللهم أنج الوليد بن الوليد اللهم أنج أياش بن أبي ربيعة اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين اللهم شدد وقعتك على مضر اللهم سنينك سنين يوسف قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله هو ابن المبارك المروزي قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد أنه سمع عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب على المشركين فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اللهم هزم الأحزاب اللهم هزمهم وزلزلهم قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ظل الكعبة فقال أبو جهل وناس من قريش ونهرت جزور بناهية مكة فأرسلوا فجاءوا من سلاها وضربوه عليه فجاءت فاطمة رضي الله عنها فألقته عنه فقال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش Allahumma alaika bi Quraysh li Abi Jahl ibn Hisham wa Utbah ibn Rabi'ah wa Shaybah ibn Rabi'ah والوليد بن عتبة وأبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط قال عبد الله فلقد رأيتهم في قليب بدر قتلا قال أبو إسحاق ونسيت السابع وقال يوسف بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق أمي أمية بن خلف وقال شعبة هو ابن الحجاج الواسطي العتكي أمية أو أبي والصحيح أمية قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد هو بن زيد بن درهم عن أيوب هو ابن أبي تميمة السختياني عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك ولعنتهم فقال ما لك قالت رضي الله عنها أولم تسمع ما قالوا قال فلم تسمعي ما قلت وعليكم wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na halaccin yin mummunar addu'a akan mushrikai cewa Allah ya ruguza su ya karya su ya raurauta su ya girgiza su gane ko ma'ana waɗanda suka kafirce ma ubangiji subhanahu wata'ala to an shar'anta cewa muminai su musu mummunar addu'a na cewa ubangiji ta'ala ya karya su ya raurauta su kar su samu kwanciyar hankali shine anan malam ya zo da hadisin aliyu bin abi talib Allah ya kara masa yadda na faɗa lamma kana yawmul ahzab yace yayin da ranar yakin khandak wato ya kasance ghazwatul khandaq ita ce dai ake kira ghazwatul ahzab Allah ya ambace ta da wannan suna a cikin alkur'ani sura ke akwai ta musamman suratul ahzab lafazin ahzab jam'i ne na hizb saboda jama'u ne suka haɗu kafiran ƙuraishawa da su da banu gadfan da sauransu da yahudawan banu ƙuraiza da yahudawan da suke madina da sauransu gaba ɗaya suka haɗe kai suka yi gungu da sunan cewa za a zo a yaƙi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da jama'ar shi sai an fitar da su daga birnin Madina taron dangi ne aka yi shi ne Allah ya ambaci wannan yaƙi da sunan gazuwatul ahzab an ambace shi da cewa gazuwatul khandak domin kafin kafiran su iso da manzan Allah ya samu labari wani daga cikin sahabbansa ya ba shi shawarar cewa abin da ya kamata a yi a yi katar rami a zagaye bangaren da za su zo wanda wannan ya ce musalo ne na yaƙi a can ƙasar mu farisa kamar yadda salmanul farisi ya ba da wannan shawara manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karɓi wannan shawara dama Allah ya faɗa wa shawirhum fil amr to shine manzon Allah ya sa aka yi wannan katar rami wanda ake kiran shi khandaq in aka ce khandak a larauci kenan ganuwa shine katar rami wanda doki bai isa bai tsallaka to shine anan wato aliyu Allah ya kara masa yadda yake cewa lamma kana yawmul ahzabi yayin da ranar yakin khandak ta kasance manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa mala Allahu buyutahum wa quburahum nara manzo Allah ya ce waɗannan kafirai ya ce ya Allah ina roƙonka ɗakunansu ko kuma gidaddajinsu da ƙabiransu ya ce ya Allah ka cika su da wuta shagaluna an salatil wusuɓa sun shagaltar da mu gabarin sallah mafificiya lafazin wusuɓa bi ma'ana alfudula fiyayya kenan an gane ko idan aka ce ausat kenan afgan ismu tafdil ne alwusda ay alfudula shine can ubangiji ta'ala yake faɗa qala awsatuhum ay afdaluhum aka can yace wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata idan aka ce alwasat abu wanda yake zababbe fiyayye kenan shine yace shagaluna an salatil wusuqa sun shagaltar da mu gabarin sallah mafificiya hina gabati shams a wata nuska hatta gabati shams kenan har an kai wato rana ta fada wanda akwai riwaya wanda ya zo gumin zan Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗin baƙaƙen maganganu ga su waɗannan kafirai yana zagin su umar ne Allah ya ƙara masa yadda ya ce wallahi ya rasulallahi ban yi sallah ta la'asar ya ce sai a wannan lokaci gab da faɗawar rana maza Allah ya ce wallahi ana ma sallaituha ya ce wallahi ni ma ban sallace ta ba maza Allah sai yake cewa mala Allahu kuburahum wa ajwafahum naran a wata riwaya a wannan riwaya mala Allahu buyutahum wa kuburahum naran ya ce Allah roƙonka nake ka cika gidajensu da ƙabirransu da wuta a waccan riwaya sai ce shagaluna anis salatil wusqa salatil asr manzo Allah ya ce sun shagaltar da mu gabarin sallah mafificiya ya ce ita ce sallah ta asr wanda wannan nasi ne a bayyane wanda yake tabbatar da as-salatul wusqa ita ce sallah ta asr wanda ubangiji ta'ala ya mana umarnin cewa mu kiyaye ta hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qaniti shine sai haici shine anan yace hina gabati shams kenan lokacin da rana ta fada manzon Allah yana musu wannan mummunar addu'a ko kuma hatta gabati shams kenan sun shagaltar da mu gabarin sallah mafificiya ga an kai har rana ta fada to a lokacin nan bayan rana ta fada mazan Allah sallallahu alaihi wasallama da jama'arsa waɗanda ba su yi sallar ba aka yi arwalla mazan Allah ya sallaci la'asar bayan an sallaci la'asar ɗin sannan kuma aka sallaci sallah ta magarba wanda wannan shine dalilin da malikiya suka tafi akan cewa kubutattar sallah dole ne a jero ta da wadda lokacin ta yi suka ce mutumin da ya manta bai yi azhar ba yana cikin la'asar ya tuna bai yi azhar ba suka ce to wannan la'asar din ta baci to amma malamai suka tabbatar da cewa a tsantsar aiki na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba a fa'idantar wajauci sai dai a fa'idanci cewa sunna ce mustahabba dan haka magana mafi rinjaye jera kubutattar sallah da wadda lokacin ta yi wannan sunna ce mustahabba an gane ko ka baka yi azhar ba kana cikin la'asar ko bayan ka gama la'asar sannan sai ka tuna baka yi azhar ba to wannan la'asar kin tayi kawai abinda zaka yi kuma azhar kin zaka yi shine malamai suka ce in ma har kuna so ku tabbatar da wajabcin sai kun aro wancan hadisi na sallu kamar ra'aytumuni usalli in kun hada shi sannan zaku wannan amma dai a magana mafi rinjaye jerawar sunna ce ba wajibi bace dan haka amma sai da aka yi sallaci la'asar kin sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallaci magariba a takaice dai anan malam ya zo da wannan hadisi domin ya fa'idantar da mu halaccin yin mummunar addu'a ga mushrikai waɗanda suka kafirce ma ubangiji subhanahu wata'ala halak ne a yi musu mummunar addu'a da cewa Allah ya hallakar da su Allah ya rubuza su kaidin su Allah ya maida musu kamar yadda anan manzon Allah ya ce Allah ka cika gidajensu da kaburransu wato da wuta sannan malam ya zo da hadisi na biyu hadisin abu huraira allah ya kara masa yadda na faɗa kanan na biyu sallallahu alaihi wasallama ya duhu fil kunut wato manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana addu'a a cikin wato alkunut ita ce alkunut lin nawazil kenan wadda in wata musiba ta samu al'umma ta musulmi musiba wadda take wato gamammiya to wannan an shar'anta yin alkanut ita ce kenan ake kiranta alkanut lin nawazil wanda kwai wannan ya kasance ne lokacin da wasu suka yi ta'addanci ga muminai wanda karmu manta ya gabata wanda suka kashe kusan mutum saba'in daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama makaranta wanda aka tura musu to shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ringa addu'a yana cewa Allahumma anji salamata bin hisham an gane kuma manzon Allah yake addu'a kenan a wannan kuma wata kadiya ce da ta faru shine manzon Allah yake cewa Allahumma anji salamata bin hisham yace ya Allah ka tsiratar da salama ibn hisham Allahumma anji al-walid ibn al-walid yace ya Allah ka tsiratar da al-walid ibn al-walid Allahumma anji ayyash ibn abi rabi'a yace ya Allah ka tsiratar da ayyash ibn abi rabi'a wato daga hannun waɗannan makiya Allahumma anjil mustada'afina minal mu'min yace ya Allah duk wasu waɗanda suke ababen raunanawa daga cikin mu'mina ya Allah ka tsiratar da su an gane ku duk wasu ababen raunanawa daga cikin mu'minai yace ya Allah ka tsiratar da su kenan wannan ta'lilu ne ba da taksis bayan manzon Allah ya keɓanci waɗancan jama'a da addu'ar cewa Allah ya kubutar da su daga hannun wannan makiya sannan sai ya addu'a ga mammiya duk wasu raunana daga cikin muminai waɗanda ake raunana su ake azautar da su ya ce ya Allah ka tsiratar da su don haka wannan wajibi sun wannan haƙƙi ne na muminai su ringa addu'a na cewa duk wasu waɗanda suke muminai ababen raunanawa a duniya wanda kafirai suke raunana su a yi addu'ar cewa Allah ya tsiratar da su daga hannun waɗannan makiya da irin azabar da suke musu sai ya ce allahumma shudud allahumma shudud waqa'ataka ala mudar ya ce ya allah roƙonka nake ka tsananta kamunka wato ga ƙabila ta mudar wanda sun azautar da mumine an gane ko idan aka ce alwaqa'a shine al'akhzatu shadida kamu wanda yake mai tsanani shine ce Allahumma shudud wata'ataka ya Allah ka tsananta kamunka ala mudar wato a bisa kabila ta mudar yace Allahumma sinina ka sini Yusuf yace ya Allah ka damke su da shekaru irin na Annabi Yusuf alaihi salam wanda ya damki mutanen Annabi Yusuf wanda sai da aka yi shekara bakwai fari a jere kamar yadda ubangiji ta'ala ya kisanta mana a cikin wato suratu Yusuf shine nan mazan Allah ya musu addu'ar cewa Allah ya damke su da shekaru na fari irin yadda ya damke wato mutanen annabi Yusuf shekaru bakwai aka yi a jere wannan malam ya zo da wannan hadisi domin wannan gaba kenan Allahumma shudud waqa'ataka ala mudar yace ya Allah ka tsananta kamun ka ga kabila ta mudar yace ya Allah kuma ka damke su da shekaru na fari yace irin yadda ka damki mutanen annabi Yusuf sannan hadisi na uku a baban hadisin abdullahi ibn abi aufa Allah ya kara masa yadda na faɗa da an rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yawmal ahzabi alal mushriki a ranar yakin khandak manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mummunar addu'a akan mushrikai faqala manzon Allah yace Allahumma munzilal kitab yace ya Allah ya mai saukar da littattafai ga manzanninsa sari alhisab ya ubangiji wanda yake mai gaggawar hisabi an gane ko sai ya ce allahumma nan kenan tawassuli ne maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi da suna daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma ce da sifa daga cikin sifofinsa munzilal kitab ya ce ya ubangijin da ke saukar da littafi ya ubangijin da ke gaggauta hisabi mai gaugawar hisabi ya ce allahumma hazimil ahzab ya ce ya allah waɗannan jama'u ya allah ka karya su allahumma hazimhum ya ce ya allah ka karya su ka ruguza su wazalzilhum ya ce ya allah ka raurauta su ka raurauta su kar su samu tabbata kar su samu kwanciyar hankali wanda shi ma wannan hadisi yana ƙara fa'idantar da mu halaccin yin mummunar addu'a ga waɗanda suka kafirce ma ubangiji subhanahu wata'ala musamman mushrikan da suke takura ma musulmi suke kuntata musu sannan hadisi na hudu a baban hadisin abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda na faɗa kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallama yusalli fi zillil ka'aba wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na sallah a cikin inuwar ka'aba manzon Allah yana sallah faƙala abu jahalin wa nasu min ƙuraish abu jahal da wasu mutane daga cikin kafiran ƙuraishawa sai suka faɗa wa nuhirat jazurun binahiyati makka a lokacin nan an soke wani raƙumi a wani ɓangare na makka sai suka faɗa tsakaninsu suka ce yaya ya kamata a yi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abu na cin mutunci na wulakanci suka yi shawara tsakaninsu suka ce to abin da ya kamata a aika a ɗauko tumbin wannan raƙumi a kawo a yaba masa sai ya yi sujada a yaba masa fa'arsalu suka aika wani daga cikinsu ya je ya ɗauko wannan tumbi jage-jage faja'u min salaha wa min salaha suka zo da wannan tumbi wato na raƙumin waɗarahuhu alaihi wato suka yaba ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin nan yayi sujada aka je aka faɗa ma Fadima Allah ya ƙara mata yadda ga halin da mahaifinki yake ciki Fadima faja'at Fadima Fadima diyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta ke yanke ta zo fa alqathu anhu ta yaye masa wannan tumbi da aka yaba masa ta ɗauki faƙada sai maza Allah sallallahu Alaihi wasallam da ya gama sallah maza Allah ya fuskanci ka'aba ya daga hannuwansa kamar yadda yake cikin wata riwaya ya ce Allahumma alaika bi Quraish ya ce ya Allah na haɗa ka da Qurayshawa Allahumma alaika bi Quraish ya Allah na haɗa ka da Qurayshawa Allahumma alaika bi Quraish sai da maza Allah ya maimaita wannan addu'a sau uku mummunar addu'a ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya musu. Li abi jihar ibn Hisham, manzan Allah ya yi wannan mummunar addu'a wato ga abu jihar ɗan Hisham, shugaban kenan kafirin ƙuraishawa, wa utubata bin rabi'a wato da utuba ɗan rabi'a, wa shaibata bin rabi'a da shaiba wato ɗan rabi'a, da shi utuba da shaiba mahaifinsu ɗaya dukkansu 'ya'yan rabi'a walwalid ibn utuba da kuma walid dan utuba sannan kuma da ubay ibn khalaf da kuma uquba ibn abi mu'ay waɗannan kenan kafirai shida abdullahi dan mas'ud yake cewa falaqad ra'aytuhum yace fi qalibi badrin yace katida yace wallahi gaba ɗayan su waɗannan kafirai yace na gansu a mace a cikin wata tsohuwar rijiya ta badar shi ne ce wa falakadar ra'aitu ya ce wallahi na gansu fi kalibi badar in aka ce kalibi ita ce tsohuwar rijiya wadda aka dina jin ruwa a cikinta shi ne ce fi kalibi badar a cikin wata tsohuwar rijiya ta badar katila gaba ɗayansu suna matacci domin lokacin da aka kashe su manzan allah ya sa aka ja gawar aka je aka jefa su cikin wannan rijiya manzon Allah ya zo kan rijiyar ya tsaya bayan an gama yaki manzon Allah yake cewa ya ahala hazal qalib yace ya kuma abuta wannan tsohuwar rijiya hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan fa inni qad wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan manzon Allah yake cewa wai shin kun samu abinda ubangijinku ya muku alƙawari cewa gaskiya ne cewa in har ba ku mai kauya ba za ku haɗu da wulakanci tun daga nan duniya kafin makoma lahira maza Allah ya ce kuma ni tabbas na samu abin da ubangiji na yi mun alkawari ya zama to gaskiya ne to shi ne ya ce gaba ɗayansu ya ce wallahi na gansu a mace wato a cikin wannan rijiya kenan su wajen bakwai ne abu jihar ibn hisham da utuba ibn rabi'a da shaiba ibn rabi'a da alwalid ibn utuba da ubayi ibn khalaf da ukuba ibn abi mu'ayyid shine qala abu ishaq wato ishaq ibn mansur wato yake cewa wa nasitu sabi'a yace na manta na bakwai kin na manta na bakwai kin shine yace wa qala yusuf ibn abi ishaq an abi ishaq yusuf ibn abi ishaq riwayarsa daga abu ishaq na bakwai kin yace umayyah ibn khalaf shine umayya wato ibn khalaf an gane ko umayya ibn khalaf wa qala shu'ba shu'ba yace umayyatu aw ubayyu umayyatu aw ubayyu wannan kenan kokonto ne sai yace wasahihu umayya kenan ingantacciyar magana in ji al-imam al-bukhari kenan umayyatu ibn khalaf wato shine kenan na cikon bakwai kenan ko kuma shine wato umayya ibn khalaf kenan shine na cikon bakwai ke sannan malam ya zo da hadisi na biyar a baban wato hadisin aisha allah ya kara mata yadda wato take cewa lalle yahudawa sun shigo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani lokaci sai suka ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam assamu alaika assamu alaika Aisha ta ce wala antuhum sai na la'ance su na zazzage su an gane ko assamu alaika suka faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce wa la'antuhum sai na la'ance su faƙala sai manzan Allah ya ce malaki me ya same ki ya aisha kike la'antar su ƙala sai ta ce a walam ta suma a maƙalu ta ce ya manzan Allah shin baka ji ba abin da suka faɗa ca suka yi maka fa assamu alaika lafazin assamu mutuwa kenan bi ma'ana almautu alaika mutuwa a kanka ƙala sai manzan Allah ya ce da ita falam ta suma ima qult wa alaikum shin baki ji ba abinda na faɗa musu na ce da su wa alaikum kenan kuma wa alaikum samu mutuwar a kanku a wata riwaya mazan Allah sallallahu Alaihi wasallama a wani hadisi yake faɗa ga aisha ya ce yusta jabula na fihim wala yusta jabula hunfina duk mummunar addu'ar da muka musu Allah yana karɓa mana amma su in sun yi Allah baya karɓa kaga a nan kenan mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam wato ya musu mummunar addu'a shine kenan yace da yace wa alaikum kenan yace wa alaikum kenan wa alaikum samu kenan kuma mutuwar na kanku wanda wannan yana nuna mana sharri da makirci na yahudawa wanda kuma hallu wannan hadisi yana fa'idantar da mu in ba yahudi ko ba nasari ya mana sallama to ga yanda za mu maida masa shine mu ce wa alaikum kamar yanda a hadisi ingantacce manzo Allah yake cewa kar ku fara ma yahudawa da yan mushan sallama in ɗaya daga cikin su ya muku sallama manzo Allah yace ku ce masa wa alaikum kawai ku tsaya nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك